لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بركة مودة أزمي يوم 28 ga watan Ramadan shekara dubu uku wanda ya daidai da 29 ga watan 4 shekara 2022 cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a zawiyar maulana a shekha sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu ta'ala anhu a muna cikin suratu tauba inda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hana manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah ga dukkan wani munafiki na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا جاهدوا, جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون
صدق الله العظيم ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi sallama wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum wato wannan aya kamar ta ta gabata in an ji magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama to ana nufin al'ummarsa kai abun zance kada wato dukiya ai yawan dukiya ta munafukai da Allah ya basu koko yawan yara da Allah ya basu ya burge ka inna ma yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fi dunya Allah yana nufin azabtar da su da waɗannan abebaki ne a duniya su zamo bayin duniya ba bayin Allah ba mun taba karantawa wato ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya gaya wa duniya uqdumi man khadamani wastaqdimi man khadamaki ki bauta wa wanda ya bauta mini ki bautar da wanda ya bautar da ke imana duk wanda ya bauta wa duniya to duniya ta bautar da shi to Allah ya yalwata musu duniya dan su zama bayin duniya ne ba dan su zama na Allah ba eh an yu'adhibahum biha fid dunya wa tashaqa anfusuhum rayukan su su halaka suna cikin kafirci eh a ita duniya abu uku ne ko ya zama wato a wajen laraba imma al-fidda aw al-dhahabu ko al-malu laraba da yake suna sawa kowanne abu suna da alakar da yake da shi misali idan aka ce mutum alimu masani kaga an ɗauko kalmar wato alimu ɗin daga ilmu ne saboda sani ne malami idan aka ce mai tafiya sai a ɗauko daga tafiya zahibu to malu sun ɗauko kalmar daga wato karkata ne malaye milu kaji dukiya ita tana karkata ga barin mai ita kullum almalu aidan summiya wato minal maili an kira shi daga wato karkata akwai wani mawaƙi yana cewa ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa anhu nasu qad malu kaga daga nan kenan kalman ta fita kama anna adh-dhahaba min adh-dhahabi zinare kuma an dauko masa suna daga tafiya ne eh wato li'annahu yadhhabu dan tafiya yake kullum wal fiddata min at-tafaddudi shi ko azurfa an dauko masa suna wato daga tarwatsewa daidaituwa li'annaha la budda an tatafarraqa shi ma wani mawaki yace ra'aytu an-nasa qad dhahabu ila man indahu dhahabu wa man la indahu dhahabu fa anhu an-nasu qad dhahabu a wani kauli kuma yace ra'aytu an-nasa munfadda ila man indahu fidda wa man la indahu fidda fa anhu an-nasu qad faddu an gane to waɗannan kalimomi laraba sun ɗauko musu suna daga wato abubuwa ɗabi'ansu ne kamar duniyar kanta idan ka lura sun ce mata a duniya bi ma'ana mafi kusanci bi ma'ana tana karewa da wuri ne shi yasa sun kira duniya da haka munafukai din wa idza unzila suratun a koyaushe aka sauko da wata aya daga alqur'ani an aminu cewa ku ba da gaskiya da Allah ku yi jihadi tare da manzo sallallahu alaihi wasallama ma'abota wadata cikinsu sai su nemi izini wato ba za su ji yaƙi ba saboda munafurci Allah kiyaye wa qalu sai su ce zarna lakum ma'al qa'idin kyale mu mu kasance tare da masu zama gabarin yaƙi radu bi an yakunu ma'al khawalifi Allah ya ce sun yarda su kasance tare da jinkirtattu a gidaje wa tubi ala qulubihim an rufe zukatansu ne gaskiya baya shiga shi yasa suka zama haka fahum la yafqahun ba sa fahimtar wato hakan laifi ne lakin rasulu Allah ya ce amma kaga manzon Allah da mumine da ke tare da shi waɗannan sun yi jihadi da dukiyansu da kawo kansu to kuma waɗannan ulaika lahumul khairatu alherai na duniya da lahira sun tabbata gare su kuma su ne wato rabautattu gobe kiyama Allah ya samu cikinsu eh wato akan munafurci mun yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thalathatun la yustakhaffu bihim ko la yastakhiffu bihim illa munafiqun mutum guda uku ba mai rena su sai dai munafiki in kaga mutum musulmi ya rena mutane uku nan to alamar shi munafiki ne eh bushaybati fil islami ma'abocin furfura a musulunci mutum ne dattijo mai furfura to ba wanda zai rena shi sai dai munafiki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya girmama dattijo mai furfura a musulunci to Allah zai kaddara masa wanda zai girmama shi shi ma idan lokacin tsufansa yayi wal alimul amilu haka nan malami mai aiki da iliminsa babu mai rena shi sai dai munafiki wal imamul adilu da shugaba adali babu mai rena shi shi ma sai munafiki li'anna ha'ula'i thalathata kulluhum muttasifun bi sifatin min sifati Allah tabaaraka wa ta'ala waɗannan guda uku kowa ya sifanta da sifan Allah ne tabaaraka wa ta'ala eh kaga shi babba ai ana ce masa kabiru ko kabirun fi sinni wal kabiru huwa Allah al kabiru din sunan Allah ne man asha fil islam hatta shaba fil islam ittasafa bi sifati Allah tabaaraka wa ta'ala hiya al kibriya'u duk wanda ya rayu tun yana saurayi har yayi furfura a cikin musulunci to ya dauki wani suna daga cikin sunayen Allah shine girma dole a girmama shi والعامل العالم هكنا العالم اسم من اسماء الله تبارك وتعالى اذا aka ce maka masani ai sunan Allah ne faman ittasafa bil ilmi ittasafa bi sifatin min sifati Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya sifantu da ilimi ya sifanta da wata daga cikin sifofin Allah ne wa ashrakahu Allah fi ismihi Allah ya yi tarayya da shi a cikin wannan suna fa ala hada abisa wannan man istakhaffa bihi faqad istakhaffa billah duk wanda ya rena malami to ya rena Allah ne oh munafikin kuma shi munafiki ne wal imamul adilu shi ma wato shugaba adali ittasafa bil adli ya sifantu da adalci wal adlu min sifati Allah tabaaraka wa ta'ala adalci sifa ce daga cikin sifofin Allah fa haula'i la yastakhiffu bihim illa munafiqun babu mirena su sai munafikai Allah ya kiya Allah ya ce a'adda lahum na'am a'adda Allahu lahum أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم
na'am wato annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran mu'mini Allah ya ce addallahu lahum jannatin Allah ya tanadar musu aljannatai wanda koramai suke gudana a karkashin su kuma suna dawwama a ciki Allah ya ce kun ga wannan shine rabo mai girma waja'al mu'azziruna wato masu hanzari cikin larabawan kauye sun zo wajen annabi sallallahu alaihi sallama akan ba za su samu daman zuwa yakin tabuka suna wato a ba su izini akan jinkirtuwa wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasula haka nan waɗanda suka yi wa Allah da annabi ma ƙarya wato su ma suka zauna ba su halarci wannan yaƙi ba Allah ya ce sayusibu alladhina kafaru minhum azabun alimun azaba mai raɗaɗi shine wutan jahannama zai samu waɗanda suka kafurce a cikinsu munafukai Allah ubangiji yace laisa ala du'afa'i laisa harajun babu wani laifi a jinkirtuwa a rashin zuwa yaki babu shi ala du'afa'i rauna na tsofi idan ba su je yakin nan ba Allah yace babu laifi gare su wala ala almarda haka nan marasa lafiya kal'umi wazzamna wato makafi da masu zaunanniyar cuta duk waɗannan in ba samu suka je wannan yaki ba Allah yace babu laifi gare su wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun hakanan babu laifi ga waɗanda ba sa samun abin da za su ciyar wato su je wannan yaki amma idan nasahu lillahi wa rasuli idan sun kyautata ga Allah da annabi rashin zuwan nasu da gaske ne idan ya zama haka to wannan ba su da laifi hala qu'udihim bi adamil irjafi da rashin kormatawa wa tathbiti da jinkirtar da muminai da kuma biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin nasihatu shi addini kyautatawa ne ya ƙara cewa addinin nasihatu addinin nasihatu sahabbai suka ce liman ya rasulallah ƙala lillah a kyautata imani da Allah a kyautata imani da littafin Allah a kyautata imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wali ayyimatil muslimin a kyautata biyayya ga wato shugabannin musulmai da sauran gamayyar musulmai eh shine idan nasahu lillahi ma ala almuhsinina min sabilin babu wato kamu ga duk waɗanda suka kyautata a cikin waɗannan abubuwa don shi Allah mai gafara ne gare su kuma mai jin kai ne ya yalwata addininsa na'am
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من ال- من الدمع حزنا ألا يجدوا ما أن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون
na'am har yanzu ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wala alal ladhina idza ma atauka litahmilahum babu kamuwa ga waɗanda suka zo gare ka ka ɗauke su aika ba su abinda za su yaƙi da shi sun ba su da shi babu kamuwa a kansu shi ibrahim ya ce nazala fi sab'atin min al-ansari wannan aya ta sauka a wasu mutane guda bakwai cikin mutanen madina wasu kuma suka ce au bani muqarrinin ja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yatlubuna an yahmilahum ala al-ibli sun zo suna neman annabi ya dauke su akan raquma li yadhhabu ila al-jihadi tafi jihadi qala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama sai annabi yace la ajidu ma ahmilukum alaihi ba zan samu abin da zan dauke ku akai ba fa zahabu wa hum yabkun fa ata wato fa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in min al-ibli sai aka zo wa annabi da wani abu na raquma fa atahum minha ma yahmiluhum farakibu ya ba su abin da za su hau qalu lahu aqsamta annaka la tahmiluna kai kai rantsuwa ba za ka dauke mu ba fa qala ma hamaltukum fa inna allaha qad hamalakum ai ba ni na daura ku ba Allah ne daura ku Allahu akbar eh haula'i alladhina bakau lamma faqadu almarakib lil khuruj ila aljihad waɗannan su ne suka yi kuka yayin da suka rasa abin hawa wato don fita jihadi to waɗannan su ma Allah ya ce babu laifi idan ba su je yaƙi ba wa a'yunum tafidu min ad-dam idan dinansu suna kwaranya wato daga hawaye dan bakin ciki akan ba za su samu abin da za su ciyar su je yaƙi ba eh na'am okay ina zuwa wato shehu ibn arabi ya taɓa yin wani mafarki shehu birayi ya ce ƙala shekul akbaru kuntu fi mashhadin na zama cikin wani taro faraitu anna jami'al anbiya'i wal mursali da julusun fi mahallin naga dukkan manzanni da annabawa sun taru a wani guri kullum jalisun alal ardi dukkan waɗannan suna zaune a ƙasa wa hunaka kursiyun kabirun akwai wani kujera mai girma nusiba li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an kafa shi ga annabi yantadhirunahu hatta jaa wa jalasa fawqa al-kursi annabi yazo ya zauna akan wannan kujera qala fasirtu ata'ajjab eh wato ibnu arabi yace na kasance ina ta mamaki al-khalil jalisun ala al-ardi wal kalimu war ruhu kadhalika dukkan wadannan annaba suna zaune a ƙasa wa muhammadun wahdahu jalisun ala al-kursi shugaban halittu shi kadai ne akan kujera fa kallamani min aljama'ati hudun alaihi salatu wassalam sai na hudu yayi mini magana irin wannan abubuwa ba abun mamaki bane a wajen waliyai a magana ce tabbatacciya duk abin da ya taba zama mu'jiza ga wani annabi zai zama karama ga wali wannan muttafaqun alaihi annabi sallallahu alaihi wasallama a daren isra'i da miraji ba annaban da Allah bai tara masa ba albarkar annabi Musa ma aka sassauta mana sallah kuma gashi ya rasu ko kuma a nan duniya ma yana mu'amala da su kamar idin su annabi Musa a afwan annabi Isa da su Ilyasu har sun ci abinci tare da Abdullahi ibn Mas'ud ma ya sauko nan duniya suka ci annabi yana da azumi suka sha azumi tare sai na Ilyas to saboda haka in an faɗi irin maganganun nan ba maganganu ba ne masu nauyi in kaga mutum ya ce masu nauyi ne to ya ajiye su a hankali amma aka ce Allah to komai ya wuce sai dai imani ne zai ɗauke su eh babu mamaki a cikin wannan ko mutum ya kusanci Allah shi ma zai rika jin wasu abubuwa yana ganin wasu abubuwa inda za mu yi magana akan wannan shi kaɗai ya ishe mu zama fimal mushama'u sai ibn arabi yace annabi hudu yace cikin me ake wannan taro qala haula'i jami'ul anbiya'i wal mursalin duk waɗannan annabawa ne da manzonni ishama'u lishafa'ati fil hallaji sun taru ne don su nemi ceto ga wato hallaj qultu ma dhanbul hallaji menene laifin da hallaji yayi har waɗannan za su nema masa ceto a wajen annabi qala annabi hudu yace su'u adabin jara minhu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato muzanta ladabi da ya gudana daga shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi hayati ya tsorayuwarsa wa mundu mata tunda hallaji ya rasu wa huwa mahjubun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an kare shi an shamake shi ga barin ganin annabi sallallahu alaihi wasallama lidhalika alladhi waqa'a minhu dan abin da ya auku daga gare sa wallazi waqa'a lil hallaji annahu khatara bihi wato abu ne tartsu gare shi walam yalfid walam yalfidhu bi lisanihi amma bai furta shi wato a harshen shi ba ma akwai wani kauli ana cewa wato hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin wannan ai ba aka mutun abinda zuciyarsa yayi waswasi da ita hadisi ya tabbata daga wannan eh wama haddathat bihi anfusuhum wannan ba aka mu gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati ceto na ya tabbata ga ma'abota laifuka manya cikin al'ummata da hallaji ya karanta wannan hadisi yana tafsiri ne sai ya ce inna rasula maqamuhu a'la min himmati subhanallah ya ce annai maqaminsa ya fi himmarsa ɗaukaka li'annahu law sha'a la shafa'a fil kulli da ya so wato maqaminsa ya kai ya ceci kowa walakin khassa shafa'ata li ahli al-kaba'iri ya keɓance ceton ga ma'abota manyan laifuka min ummati faqat walau sha'a la'amma jami'al khala'iqi da ya so zai game dukkan halittu fala yashqa ahadun babu mai tabewa zuciyar hallaji ta faɗi wannan magana hadha maqamuhu a'la min himmati hadha khatirun faqat shubra yace wannan tunani ne kawai amma yayi fa zahara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama take annabi ya bayyana gare shi ala wacce ala waci jalalin akan fuskar jalala wa qala lahu ya hallaju ala ta'rifu anna allaha huwa lisanul arif alladhi yantiqu bihi baka san Allah bane shine harshen arifi da yake furci da shi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha saboda haka ba sa magana da harshen su qala na'am yace na sani haka ne qala idza kana Allah huwa lisani alladhi antiqu bihi idan dai Allah shine harshe na da nake furuci da shi fali ayi shay'in ta'taridu alayya fi kalamin nataqtu bihi yace dalilin me zaka bujiran muni azance da na furta shi wal haqqu huwa lisani fihi Allah shine harshe na a cikin wannan magana qala ta'ibul lillah wato hallaji take magana yana mai tuba qala min sharti qabuli taubatika an tuqtala bi sayfi shari'ati daga cikin sharadin tubanka a kashe ka da takobin shari'ata fa qutila yawma qala ana alhaqu ma fil jubbati illa Allah wato dalilin wannan yasa aka kashe hallaju yayin da ya shiga wani hali yace ai shine Allah babu abin da ke cikin alkebba banda Allah an gane ayi qataluhu wa baina wato qatlihi wa hadhihi alwaqi'ati 390 sanatan tsakanin kashe sa da wannan waƙiyar shekara 390 qala wato annabi hudu yace min zalika alwaqti ma laqiya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hallaji bai hadu da annabi tun a wannan lokaci kuma kudubi ne fa qala fa alimtu amrayni wato ibnu arabi sai ce na san abu guda biyu ahduhuma jalalatu qadri al-hallaji girman darajar shi hallajin kansa alladhi yashmi'u jami'u al-anbiya'i wal mursalin lish-shafa'ati fihi wanda dukkanin annabawa da manzanni za su hadu don nema masa ceto darajarsa ta kai daraja wasani lamari na biyu khataru su'il adabi ma'a rasul sallallahu alaihi wasallam girman wato rashin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam haythu anna hadha khatirun faqat wannan wato tartsawa ne tunani ne amma hujiba bi sababihi 390 sanata aka sha make sa shekara 390 to saboda haka ba karamin abu bane mutum yayi wato azarbabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama jiya ma mun karanta duk wanda ya su adabi tare da annabi babu tuba gare shi sai an kashe sa kaga hallaji kudubi ne dalilin wannan yasa aka kashe sa eh haka na annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi magana da annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala lahu ya rasulullah anta taqulu ulama ummati ka anbiya bani isra'il kai ne kacewa wato malaman al'ummarka kamar wato annaban banu isra'ila kala na'am yace eh haka na fada kala min ulama'i ummatika wato man min ulama'i ummatika ka anbiya bani isra'il wane ne a cikin malaman al'ummarka da ke daidai da annaban bani isra'il din ashara sallallahu alaihi wasallam ila al-ghazali sai annabi yayi nuni ga sayyidina al-ghazali faqala tazanu li an as'alahu su'alan zaka muni izini na masa tambaya qala lahu na'am sal amma shi'ta ka tambayi abin da kake so eh akwai malaman masar suna da wata hula ja sunanta salma shi'ta duk wanda kaga ya daura wannan hulan to ya kai kurewa ilimi ne ba sa sa wani alkebba ko wani rawani ko wani abu wannan hulan shine wato darajar su eh wannan ja da kuke gani fa qala musa lil ghazali as'aluk sai annabi Musa ya ce a Gazali wannan a alamul arwahi ne fa ina tambayanka qala sal fasalahu su'alan wahidan ya tambaye shi tambaya guda daya ajabahu al-Ghazali asharata ajwibatin Ghazali sai an sa masa tambaya goma wato an sa goma tambaya ɗaya ce amma ya kakkasa ta zuwa goma ya ce masa wai man anta sai ce ai ni ne dan wani jikan wani sai da irga kakansa na goma yace a a ai ban tambaye ka wannan ba na ce kai waye kakanka waye kai waye shikenan take imamul ghazali qala musa wato hada ghairu mutabiqin wannan bai daidai ba yanbaghi an yakuna aljawabu mutabiqan lisu'ali ya dace wato ansar ta zama dai daidai da tambayar da aka maka wasu al wahidun tambayar guda ɗaya ce ai wa anta ataita bi ijabatin mutaaddidatin hadha ghairu mutabiq kazo da ansa da yawa qala lahu al-ghazali wa anta lamma qala laka al-haqq tabaarak wa ta'ala kai yayin da Allah ya ce maka ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannunka qulta hiya asaya kace ai sanda ta ce baka yi shiru ba kace atawakkau alaiha ina kishingide da ita wa hushu biha ala ghanami wali fiha ma'arib ukhra har ka irgo bukatu da ba iyaka to kai me yasa ka faɗi haka ƙala musa sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam take sayyidina musa ya ce gaskiya annabi yake ulama ummati ka anbiya ibani isra'il to saboda haka a cikin malama al'umma annabi ma akwai wanda ya aikin da in an je lahira to ba kowa za a samu da irin aikin ba dan annabawan wani zaka ga bai fi yana da mutum ɗaya bane biyu uku haka amma zaka samu malami a cikin al'umma annabi yana da mabiya miliyoyi kuma duk ya amfane su eh wato shehu yace wa natijatul hikayati wato sakamakon wannan labari da ya kawo anna man qarrabahu alhaq tabaaraka wa ta'ala duk wanda Allah ya kusantar da shi wasala ila bisatil qurbi zai isa zuwa ga shimfidar kusanci yuhafizu ala aladabi zai kiyaye ladabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ladabi tare da shari'arsa wa illa fayumkin an yutrada ila ab'ada ila ab'ad ab'adi makanin in ko ba haka ba za a kore shi zuwa mafi nisan guri a'adana Allah min zalik Allah ya kiyaye eh kamar yadda ake kusantar Allah kuma haka ake koran bayi daga halaran Allah Allah ya kiyaye wato ubangiji yace innamas sabilu alal ladina yasta'dinunaka wato a kamu yana ga waɗanda suke neman izini ga barin zuwa yaki amma wahum aghniya su mawadata ne ta wannan Allah zai kama su radu bi an yakunu ma'al khawalifi sun yarda su kasance tare da jinkirtattu Allah ya rufe zukatansu fahum la ya'lamun ba sa sanin gaskiya shi yasa suke haka Allah ya kiyaye na'am
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون نعم wato ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ya'taziruna ilaykum idza raja'tum ilayhim ya ce idan kuka dawo daga yaƙi waɗannan wanda suka jinkirta za su zo suna ba ku hanzari ulla ta atadiru annabi Allah ya ce annabi sallam ka ce kakku nemi wani hanzari lan nu'mina lakum ba za mu gaskata ku Allah ya ba mu labarin ku ai ƙarya kuke duk halayen ku Allah ya gaya mana wa sayarallahu amalakum wa rasulu da sannu Allah zai ga aikin da kuka yi bi ma'ana zai saka muku haka nan manzon sama in Allah ya gaya masa zai musu uquba thumma turadduna ila alimil ghaibi idan kuka mutu za a maida ku zuwa ga Allah masanin boye da masanin sarari fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun sa'an nan zai ba ku labari ai zai saka muku da abin da kuka kasance kuna aikatawa har yanzu Allah ya ce sayahlifuna billahi lakum za su rantse muku da Allah yayin da kuka dawo gare su daga yakin tabuka akan an ba su hanzari li tu'ridu anhum don ku kyale su kada ku zarge su Allah ya ce to fa'aridu anhum ku kyale sun innahum rijsun su ai kazanta ce zukatansu sun kunshi kafirci wa ma'awahum jahannamu makomasu kuma wutar jahannama Allah kiyaye jaza'an bima kanu yaksibun dan sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa Allah kiyaye
yahlifuna lakum litardaw anhum فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم
wato har yanzu dai ubangiji ya ce ya halifuna lakum suna rantse muku ne don ku yarda da su fa in tardau anhum ko da kun yarda da su fa inna allaha la yarda anil qawmil fasiqin Allah ba zai yarda da waɗannan fasikai ba eh wato imam zainul abidin ali zainul abidin yace la tusahib khamsatan minan nasi idan za ka yi abota kada ka yi abota da mutum biyar la tu sahib fasikan kada ka aboci fasiki fa bi aka bi lukmatin ya sai da kai da loma guda daya au bi ma dunaha ko ko abin da ke kuma bayan loma guda daya qala lahu waladuhu wa ma duna lukmati menene abin da ke kuma bayan loma guda daya qala yatma'u fiha wala yajiduha yana kwaɗayin loma guda ɗayan kuma ba zai same ta ba kaji ayi mutum zai abota ya abota da mutumin kirki mutumin Allah an ce abota ta zama za ta yi amfani abu guda biyu mutum ko ya amfane ka da addini ko ya amfane ka da duniya in ya wofanci wannan to ba amfanin mu'amala zai zama fasiki eh wala tusahib bakhilan kada kai abota da marowaci yaqta'uka wato fil waqti alladhi anta afqaru ilayhi zai yanke alaka da kai a lokacin da kafi bukatuwa gare sa sai bukata ta kama ka sai kaga ya guje ka to wannan ma kada abota da shi inji Zainul Abidin eh yaqta'uka ato afqara ma tahtaju ilayhi zai yanke alaka da kai wato mafi bukatuwa da kake da shi gare sa wala tusahib kadhaban kada kai abota da makaryaci yuqarribu lakal ba'ida wa yub'idu lakal qariba ya kusantar maka da nesa ya wato nesa tan maka da kusa eh shine yace wala tusahib ahmaqa kada ka yi abota da wawa ma yuridu an yanfa aka fayadurrak yana son ya amfane ka sai ya cutar da kai wala tusahib qati rahimin kada ka yanke wato kada ka yi abota da mai yanke zumunci fa inni wajadtuhu ibnu arabi yace na same sa mal'unan fi kitabillah Allah an ce sa a littafin Allah a guri guda uku Allah kiyaye waɗannan Shehu Ibrahim ya kasu fa'idoji ne eh al-a'rabu ashaddu kufran yayin da annabi ya niyan tafiya yakin tabuka ana cikin tsanani yayi shela dukkan wato musulmai su kawo gudunmuwa za a fita yaki je mun karanta wannan to larabawan jeji ma ya kira wasu ya ce su kawo gudunmuwansu to amma akwai wanda ba su ansa ba shine Allah ya ce al'arabu wasu daga cikin larabawan ƙauye ba duka bane saboda gaba za mu karanta mutanen kirki a cikin larabawan ƙauye din kowanne jinsi akwai mutumin Allah a ciki ba za ka ce a'a su wane su ne masu kirki ba ko kabila kaza ko dangi kaza ko a ina ko kungiya kaza ko a ina akwai mutumin kirki akwai mutumin banza eh al'arabu ashaddu kufran wato wasu daga cikin larabawan ƙauye sun fi tsananin kafirci da munafurci akan wanda suke cikin garin kamar ko a hausa ma akwai shegin ƙauye da shegin birni ko min ahlil muduni li jafa'ihim saboda kyaliyansu wa giladi tiba'ihim da kaushin ɗabi'unsu wa bu'dihim an sama'il qur'an da nesata su gabarin jin alqur'ani eh wato waɗannan su larabawan da aka faɗa anan hum wato banu tamimin wa banu asadin wa gatsafana wa aslamu su waɗannan su ne wanda suka yi suka kangare lokacin da aka nemi wannan taimako eh wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallah su suka fi dacewa da rashin sanin iyakokin Allah saboda sun ne saci garin Madina eh wato min al-ahkami wa shara'i li adam mujawaratihim liman yu'allimuhum dalika dan ba su makoci wanda za su sanar da su wannan ba dole ne mutum ko yana jeji ya nemi wanda zai koya masa addini addinin Allah ko kana kauye ko kana jeji duk daya annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gargadi ga mazauna jeji akan wato za su zauna ba sa sallan jam'i da makamantansu yace duk mutane idan suka kai mutum uku wato ba sa yin jam'i a masallaci sai wato Allah ya la'ance su Allah ya kiyaye saboda haka wajibi ne mutum ko ajeje yake dauki littafinsa ya zo ya san addinin Allah ya koma ya sanar da waɗanda ba sani ba kamar yadda za mu karanta a ƙarshen suran nan insha Allah wallahu alimun Allah masani ne da dukkan halittunsa kuma goni ne a cikin gudanar da lamarinsu eh mashina ba ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما daga cikin larabawan jeji din akwai mai rike abin da ya ciyar kamar wai tawaya ne in an ce ba da sadakan sai ga kamar an tauye masa dukiyarsa yake gani li'annahu la yarju thawabahu wato baya fatan ladan haka din bal yunfiquhu khawfan yana ciyar da shi don tsoro ne wa hum banu asadin wa ghatfan wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ira kullum yana sauraron masifun da za su same ku wato alaihim da'iratu saw Allah ya ce halaka ya tabbata gare su wallahu sami'un alim Allah shine masanin zance da bayi suke yi kuma ya san dukkan ayyuka da suke aikatawa na'am
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم نعم wato yadda ubangiji ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa akasin sai yace wa min al'arabi man yu'minu billah daga cikin larabawan kauye din akwai masu imani da Allah zaka samu mutanen jeji wanda babu kamar su an ce wai shi Usman Fullati ya ce abu guda biyu ba sai a kauye ko a birni ba ba sai a birni kadai ba wato ilimi da magani zai ka samu malami wanda babu irinsa a kauye zai ka samu mai magani babu irinsa a jeji ba dole ba sai a birni to shi yasa a gashi Allah ya ce man yu'minu billahi wal yawmil akhir fihim jinsun amanu billah akwai wato jinsi da suka bada gaskiya da Allah haqqan wa amanu bi yawmil qiyamati suka bada gaskiya da ranar kiyama Allah ya sifanta su da waɗannan sifofi wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda Allah yana kuma rika abin da yake ciyarwa duka kusanci ne ga Allah ba ta waya gare ga dukiyarsa bace wa salawatir rasul kuma yana yi saboda neman addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama su ma Allah ya sifanta su da waɗannan sifofi ala innaha wato kuji ciyarwar da suke yi duka qurbatul lahum kusanci ne ga Allah tabaraka wa ta'ala sayudkhiluhumullahu fi rahmati da sannu Allah zai sa su cikin aljannarsa dan shi Allah mai gafara ne ga dukkan masu masa biyayya ko masu mai jin kai ne gare su wasabiquna alawwalun haka nan wato 'yan farko da suka gabata cikin waɗanda suka yi hijira da suka yi wato taimaki addini wallazina tabauhum da waɗanda suka bi su bi ihsanin wato cikin kyautatawa radiyallahu anhu Allah ya yarda da su cikin biyayya da suke wa Allah waradu anhu suka yarda da shi wato an ce duk mutumin da kaga ya zama na Allah to sai da Allah ya zabe shi ne tunda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu ba radu anhu aka fara da shi ba radiyallahu ne Allah ya samu cikin su wa adda lahum jannatin Allah ya tanadar da waɗannan aljannatai wanda al'anharu koramai tajri tahtaha suna gudana a ƙarƙashin su wannan mansubun bi nas'il khafidi duk lokacin da aka cire harful jarri a guri to zai bada nasba ne eh khalidina fiha suna masu dawwama ciki har abada wannan shine rabauta mai girma a wajen Allah tabaaraka wa ta'ala eh wato sahabbai su mataki mataki ne an ce sahabi mafi girma wanda babu irin shi kamar da muka karanta shine sayyidina abubakar fa wato shine awwal fa awwal man aslama abubakar wa qila khadijatu wa qila ali wa sun ce sayyidina ali ko sayyida khadija wal jam'u baina hadhihi riwayati wato tara tsakanin waɗannan riwayoyi anna abubakar awwalu man aslama min ar-rijali shine farkon wanda ya musulunta a cikin dattijai wa aliyan shi ko sayyidina ali awwalu man aslama min as-subyani shine farkon wanda ya musulunta cikin yara wa khadijata awwalu man aslamat ko aslama yasa ko min an-nisa'i farkon wanda ta musulunta a cikin mata was-sabiquna al-awwalun laysa alladhi laysa alladhina sabaqu ila al-islam faqat wato wadanda suka tsere a cikin musulunci ba wanda suka fara musulunta kadai bane kamar da Shehu Ibrahim ya faɗa wa fina rijalun sabiquna indana a'immatu ilmin salihuna takaruba bal alladhina hasala lahum as-sabqu wato wadanda tserewa ta samu gare su kawai su ne wato wanda suka tsere ne eh wato Shehu Tijjar radiyallahu anhu ya ce wasabku haƙiƙatan bil himami labil wato ƙidami tserewa ɗin wato da himma ne ba daga bata ba ne don mutum ya riga ka cikin musulunci to bai tsere ka ba irin aikin da ka yi shi ne zai sa ka tsere shi da aka ce wa man tabi'ahum bi ihsanin wato waɗanda suka bi su da kyautatawa eh وبعبارة شيخنا السير بالقلب لا بالبدن شي تفيا إزوا ga Allah da zuci ake ba da jiki ba eh an ambata Sheikh Junaid sarkin Sufa al-Baghdadi dhukira anna al-Junaid al-Baghdadiyya dakhala al-jami'a Sheikh Junaid shine wato shugaban Sufa ya duka kamar yanzu idan aka ce wannan me sunan shi nahwu ba sibohi za a ce ba idan aka ce arudu za a ce khalilu ko idan aka ce balaga za a ce abdul kahir al-jurjani to aka ce tasawufu shine shehu junaidu amma ba shine farkon sufi ba wai shine farkon wanda ya dawwana shi saboda shi almajirin zunnuni al-misri zunnuni al-misri kuma almajirin imam malik ne kaga manya sun gabace su ai amma shine farkon wanda ya rubuta wannan shehu muhammadu wato junaidu sunansa ya shiga masallacin juma'a waqtaz zawali lokacin gocewar rana fa sami'a subikta ya junaidu an tsere ka an tsere ka falamma adal jum'ata dakhala qabla zawali da juma'a ta sake zagayowa ya shiga masallaci kafin rana ma ta gota wannan daidai gotawar rana yazo wannan kuma kafin gotawa fanudi har yanzu aka kira shehu junaidu subikta ya junaidu an tsere ka fa har yanzu falam yazal yubakkiru bai gushe yana sammako hatta sallar subha wa jalasa yantaziru salatal jum'ati yayi sallar asuba ya zauna yana sauraron wato sallar juma'a fanudi aka kara iransa subikta ya junaidu an tsere ka dai hadin su fa qala man yasbiquni wa ana laysa ma'i fil masjidi ahad wane ne da zai tsere ni alhali babu kowa tare da ni a masallaci fa qila lahu idan qadat as-salatu wato آخر من يخرج من المسجد هو الذي سبقك إيه. أكرمك الله مرحبا أهلا مرحب بك زين ما شاء الله وي, كو... وي. ذاك كم بلا من أكرمك الله إيه تو كدولة كني روني بني الله زين أهم wato idan qadati salatu idan sallah ta kare akhiru man yakhruju min almasjidi karshen wanda zai fita daga masallaci huwa alladhi sabaqaka shine wanda ya tsere ka aka ce fantazara ya jira hatta sallu wanfaddu suka watse fanazara ila rajulin sai dubi wani mutum ya khurju akhiran yana fita daga karshe falahiqa bihi sai riske sau qala lahu bima sabaqtani da me ka tsere ni wa ana sallaitu subha nayi sallan asuba wa jalastu huna antadiru salata na zauna ina jiran sallah qala lahu ana idza sallamtu min aljum'ati idan nayi sallama daga ju'a wato juma'a amir ruju'a ina niyan dawowa zuwa ga juma'a idza ada yawmul jum'ati ila salati aljum'ati aidan wato zai niyan dawowar juma'a tun liman yayi sallah yayi sallame kaji niyyar da yake yi qala bi hada sabaqtani da wannan ne ka tsere ni saboda haka asaqu bil himami la bil qidami wato gabata din da himma ne ba da gabatuwa bane shi yasa zaka ga a ƙarshen al'umma Allah yana aje baiwar da ko a farko babu tunda yanda ya aje annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan annabawa kuma babu kamar shi dun ka dunkule su guri daya ai ba su kai shi ba to har gobe haka Allah baiwarsa take eh asaqu wato bil himami la bil qidami eh akwai maulana shehu ibrahim sale radiyallahu anhu akwai ɗaya daga cikin almajirinsa faƙihi ne sai ya ce idan aka ajiye mu imam malik da wannan almajirin da ce wannan zan ɗauka wato ya fi sa sanin fiqhu wa mimman haula na'am qaranawa
wa mimman haulakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinah مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم
har yanzu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce akwai munafukai wato cikin waɗanda suke gefen madina cikin larabawa har yanzu aka da maganan bayan ne wa min ahlil madinati a cikin mutanen madina ma akwai munafukai da suka kangare akan wannan munafurci mun karanta jiya munafukai 400 wato da kusan 70 ko eh amma Allah yace Annabi sallallahu alaihi wasallama kai baka san su ba ni nake sanar da kai su sanu'adhibuhum marratin da sannu zan musu azaba guda biyu bi ma'ana na kunyatar da su a duniya awil qatli wa azabil qabri da azabak kabari thumma yuradduna ila azabin azim bayan musu wannan azaba guda biyu za a juyar da su zuwa ga azaba mafi girma ita ce azabar wuta Allah ya kiyaye eh na'am
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم نعم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم
na'am wato a ƙarƙashin wannan aya Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya kawo wani labari yace nazala Abu Hanifata Imam Abu Hanifa ya sauka wa huwa min ahli al-Iraq bil Madinati al-Munawwarah li ziyarati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abu Hanifa ya zo Madina don ziyartar Annabi zamana Maliki wato Imam al-A'immati wato lokacin da imam malik ya zama muqiman fil madinati al imam maliku shaykhu shafi'i wa shafi'i shaykhu ahmada wa takhallafa anhu abu hanifa faqat falamma hajja hadhihi al marrata dakhala ala malik da wato abu hanifa hajji sai shiga wajen imam malik wa ta'allama minhu shay'an min al ahadisi wato ya koyi wani abu na hadisi fasara huwa imam al a'immati imam malik ya zama shine limamin limamai amma kaga abu hanifa ai tabi'i ne eh yayin da shi abu hanifa ya shigo wajen imam malik qala mani rajulu qala rajulun min ahli al iraqi mutum ne daga cikin mutanen iraq qala lahu malikun ahlun nifaqi wato mu abota munafurci ko saboda su ne suka shahadantar da sayyidina husaini da iyalin shi ko saboda haka munafukai ne ai fajalasa thumma qal ayadhanu li al imam an atlu ayatan bi hadrati yace limam zai muni izini na karanta ayar alqur'ani a kusa da shi kala na'am yace na'am kala wa min ahli al-iraq maradu ala an-nifaqi yace daga cikin mutanen iraki akwai wanda suka kangare akan munafunci ta'addaba ma'a malikin yayi ladabi ne tare da imam malik hatta afsada al-ayata ya bata aya qala malikul la wa min ahli al-madinati da kansa ya gyara masa ko qala fi baladi kala fi baladi to munafuncin yace a garin kama akwai ba sai a gari na kadai ba eh na'am wato ina ne kaja wato wa akharuna wasu daga cikin wato waɗanda ba su je yakin tabuka sun tabbatar da laifin da suka yi wato na rashin zuwa yaƙi su waɗannan khalatu amalan salihan sun cuɗanya aiki na gari wa huwa jihaduhum qabla zalika sun yaƙi gabanin wannan yaƙi wa atirafuhum bi dhunubihim da tabbatar da zunubansu aw ghairu zalika wa akhar sayyi'a wani kuma aiki mara kyau suka hada shine rashin zuwa yaƙi tabuka asallahu an yatuba alaihim to wadannan Allah ya kusata ya karbi tuban su dan Allah mai yawan wato gafara ne mai yawan jin kai ne na'am Allah yace khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum waɗannan mutane da ka kira su a zo a kawo taimako za a je yakin tabuka to wannan dukiya ka karbe ta daga wajen su tutahhiruhum za ka tsarkake su daga laifukan su ko ko sadakan ta tsarkake su wato zakihim biha ka tsarkake zunuban su da wannan wato sadakar da suka bayar eh wa salli alaihim kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum addu'arka nutsuwa ce gare su wallahu sami'un alim Allah mai jin abin da suke aikatawa ne kuma masani ne akan haka na'am
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
wato a gargashin ayan nan shebura ya ce inna salataka sakanun lahum sallaka wato addu'arka ya zai iya daukan sallar gawa inna salataka sakanun lahum da'awatuk aw salawatuka hi salatul janaiz idan nazalat fi salatil janaiz wannan ta sauka a sallar gawa warada anna adama lamma tuwfiya sayyidina adam da ya rasu nazalatil malaikatu malaiku sun sauko wa ghassaluhu wa kaffanuhu sun masa wanka suka yi masa likafani wasaffu lis salati alaihi suka yi sahu dan masa sallah wa amaru shithan waladahu an yusalli imaman sun umarci ɗansa shi su ya yi sallah a matsayin liman fasalla fakabbara talati da takbiratan ya yi sallah ya yi kabbara talatin wa dufina aka bunne sai na adam ƙalatil mala'ikatu hadihi sunnatukum fi amwatikum wannan shine sunnar ku a mamatanku duka za a musu sallar gawa fa baqiya salatul janazati sunnatan min dhalika alwaqti ila waqtina hada sallar gawa ta wanzu a matsayin sunna tun daga wannan lokaci har zuwa yau eh shehu yace sallar gawa ba al'umman nan kadai aka fara yin ta ba tun daga waccan wato zamani shehu ibrahim radiyallahu anhu yace ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مات من المسلمين duk wanda ya rasu cikin musulmai wa salla alaihi thalathatu sufufin minal muslimin sahu guda uku na musulmai suka yi masa salla shafa'ahumullahu fihi wa ghafara lahu Allah zai ba su cetonsa kuma zai gafarta masa idan aka zo sallar gawa idan wato masu sallar sun yi kaɗan to a raba sahun ya zama uku saboda samun wannan ceto an fahimta duk karancin su haka za a yi wa warada haka hadisi ya zo man mata wa salla alaihi wa salla alaihi ummatun 40 duk wanda ya rasu mutum 40 suka yi masa salla cikin musulmai shuffi'u fihi za a ba su ceto cikin wannan mutum eh فلهذا يطلب إذا كان الجمع أقل من أربعين أن يجعل ثلاثة صفوف إذا جمع يكدن سأسنجا شي سهو قد أكو سهو دا سامو ونن واتو فللا إيه wato alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadi shin wato mutane ba san cewa Allah shine mai karban tuba wannan istifham taqriri ne Allah shine mai karban tuba daga bayi kuma shine yake karban sadaka wa anna Allah huwa tawwabur rahim Allah shine mai yawan tuba mai jin kai ga wato mu'mine duka eh ya isa sadaka falala wato as-sadaqatu indama tadfa'uha fi yadi al-faqir waqa'at fi yadi Allah tabaaraka wa ta'ala ya isa sadaka falala yayin da zaka bada ita kana bada ita Allah yace tana hannunsa ta auka a hannun Allah walamma waqa'at fi yadi Allah waqa'at fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idan ta shiga hannun Allah ta shiga hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam wa idha waqa'at fi yadi Rasul sallallahu alaihi wasallama waqa'at fi yadi Allah shine yadu Allah fawqa aydihim kenan eh to saboda haka wannan yana nuna alakar Allah da bayinsa duk abin da kawa bayin Allah sai kaga Allah yana cewa ni zan saka maka da shi idan ka cutar da su kuma ni zan maka azaba Allah kiyaye eh na'am wasil
وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم
نعم واتو وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون كما يند منكرا تابايا وستردون دسنزا اجو يدكو ازوا ga Allah masanin boye da bayyane fayunabbiukum sai saka muku da abin da kuke aikatawa eh wa akharuna wasu daga cikin waɗanda suka jinkirta wato ba su je yakin tabuka ba Allah ya ce an jinkirta lamarinsu wato har zuwa lokacin da Allah zai magana a kansu imma yu'azzibuhum ko ko Allah ya musu azaba bi an yumitahum bila taubatin ya kashe su ba tare da tuba ba wa imma yatubu Allahu alaihim ko imma yatubu alaihim ko ko Allah ya karbi tuban su wato kamar yadda ya auku ga su ka abu wallahu alimun hakim Allah shine goni da halitta masanin halittu kuma goni duk wanda ya karanta riyadus salihin zai samu wannan hadisi na imamu ka'ab ka'ab wato da muraratu ibn rabi'i da hilal ibn umayyata su ba su je yaki ba amma suna da uzuri karbebe da Allah ya karba eh na'am
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون
na'am wato ubangiji tabaraka wata'ala har yanzu ya ƙara kawo wani nau'i wato na munafukai shine ce wallazina takhadhu masjidan diraran kaga waɗanda suka riki masallaci dan cutar da musulmai da kafirci minal munafiqina sinfun akharu banaw masjidan qasduhum mudarratu masjidi quba manufansu shine su cutar da masallacin quba banawhu bi amri min abi amirin alfasiki sun gina wannan masallaci da umarni daga wannan wato abu amir kana yuqal lahu abu amirin arrahibu da sunansa abu amir mai bauta fasammahu rasulu sallallahu alaihi wasallama aba amirin alfasika annabi sai ya ce masa fasiki li yakuna ma'qilan lahu wato da yanzu zamanto mafaka ce gare sa da duk masu zuwa wajen sa wa kana dhahaba liyati bi junudin min qaisara ya tafi dan yaje kawo sojoji daga wato sarkin qaisara na rum liqitalin nabi sallallahu alaihi wasallama dan yakar annabi sallallahu alaihi wasallama huwa abu amir tarahaba qabla bisajin nabi sallallahu alaihi wasallama wa تعلم وكان ماهرا فحفظ العلوم فرأسوه في المدينة يا هدت دك علم مكا سيسك باشي شوغبانشي أمدينة فصار رئيسا له أتبع يزم الشوغبا ينادى مبيا فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم جميع أتباعه da annabi ya zo dukkan mabiyansa suka musulunta fa bakiya laysa indahu atba'un ya zama ba shi da mabiya fa abghadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lihada don haka sai ki annabi wa hasadahu yake masa hasada hatta laqiya yawman ar-rasul sallallahu alaihi wasallam har ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wa qala lahu ma hadha ad-din alladhi jita bihi wa menene addinin da ka zo da shi dinnan qala lahu dinu ibrahim addinin annabi ibrahim ne qala walakin ja'alta fihi shay'an laysa fihi yace ka sanya wani abu da babu a cikin addinin ibrahim qala lahu rasul sallallahu alaihi wasallam kadhabta jitu bil hanafiyati nazo da addini mai sauki wato samhatin bayda'a laylaha kanahariha daranta kamar rananta ne faƙala a mata Allahul kadiba minna tsaridan wahidan Allah ya kashe dukkan mai ƙarya tsakanina da kai a kore wato shi kaɗai قال الرسول اوكي شي وات عامر ابو عامر يا فدي wannan magana قال الرسول صلى الله عليه وسلم تاكي النبي يتي امين فذهب الى قريش يا تفي وجن قريش فلما طردوه في غزوه الاحزاب فر ولحق بالشام يا عند suka koresa ya je ya riski sham falamma aslama ahlu sham farra min ash-sham da mutanen sham sun musulunta ya gudu daga sham ولما توسط الطريقة مات في فلات طريدا وحيدا يا مت أدوك الداجي أكوري شي كديكما فدفن هناك واتو wannan shine yasa wasu daga cikin munafukai su gina masallaci saboda cutar da wato musulmai na Quba alladhina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin sun gina masallacin dan su raba kan mu'minai alladhina yusalluna bi quba'in bi salati ba'dihim fi masjidihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yace karshen zamani za a yi mutum zai wuce ta masallaci ko raka'a biyu bayayi to wannan yana daga cikin wato bisharan da annabi yayi cewa zaka ga mutum yana tsallake masallaci yana tafiya wannan alamomin tashin alkiyama ne ai masallaci na Allah ne kuma ta yaya zaka samu dan uwanka a masallaci kai ka yarda ba musulmi ka taba gani kirista yana masallaci eh kaga wannan ai wato son rai ne kawai Allah ya kiyaye masallaci dukkan su ɗaya ne banda masallaci guda uku ba masallaci da yafi wani sai dai masallacin ku ba annabi ya faɗa yace duk wanda ya nafila a ciki kamar yayi umra ne ko to amma dukkan masallatai daidai ne kuma masallatai su ma suna da haƙƙin makota duk masallacin da yafi kusa da kai anan zaka yi sallah duk masallacin da yafi wani dadewa anan zaka yi sallah bi salati ba'dihim fi masjidin him wa irsadan kuma sun yi wannan masallaci don su saurari liman haraba Allah wa rasula duk waɗanda suke yakan Allah da annabi su rike su min qablu gabanin gina shi wala yahlifunna da sannu za su rantse in aradna in aradna illa alhusna wannan masallaci da muka yi ba mu yi shi don komai ba sai dai don aiki mai kyau min rifqi bil miskin mu tausaya wa miskinai fil matsari a lokacin da ake ruwan sama ba sai sun je uba ba ko ko lokacin zafi kuma mu yalwata musulmai masallatai su su wadata kaga wannan yana wato nuna wasu daga cikin mutane ma yau ne haka gashi masallaci akwai shi malam sai a zo a gina masallaci da niyan a raba kan musulmi Allah ya kiyaye wallahu yashhadu innahum lakadibun wasu ma kwace masallacin suke yi dukkan ayimma su guda fudu sun tabbatar cewa duk mutum da ya kwace masallaci yayi sallah a ciki to ya sabi Allah akwai wanda suke ganin wato sallan ma babu kamar Ahmadu ibn Hanbal a cikin su an gane ai gasbu mutum ya kwace masallaci ya meda ba nashi ba saboda haka ya sabi Allah wani kuma ya ce sallan ma babu wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah ya shaida wannan maganar da suke faɗa ƙarya suke babu wani abun da suke nufi sai dai raba kan musulmai eh na'am
لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين
na'am ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan masallaci da suka gina la taqum fihi abada kada kai sallah ciki har abada fa arsala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam jama'atan sai annabi ya aika wata jama'a ay yahdimu al-masjida su je su rusa wannan masallaci wa yaj'aluhu mazbalatan su ma da shi bola kenan akwai masallatai da suka dace da haka tulka fihi jami'ul kunasati ana jefar da dukkan shara a wannan masallaci wal jiyafu da kuma mushe fahadamuhu wa harraquhu suka rusa shi suka kona shi waja'alu makanahu kunasatan suka maida shi wato wurin bola tulka fiha al jiyafu wa baqiyat kadhalika wannan masallaci ya wanzu haka hatta wato wusi'at al madinatu har aka yalwata garin madina istazana rijalun an yaskunu fiha wasu mutane suka nemi izinin su zauna a wannan guri fabana fiha suka yi gini wa sakanu amma wa ma wulida fiha mauludun qattu ba a taɓa haifan yaro a wannan guri ba Allahu akbar Allah ya kiyaye wa kullama hafaru kharaja dukhanun min tahtihim a duk lokacin da suka yi tono a gurin sai su ga hayaki yana fita kaji alaman kenan yana kan wuta kenan eh la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fi masallaci da aka gina shi akan tsoron Allah tun ranar da wato kai hijira daga Makka zuwa Madina shine masallacin Quba shi ya dace kai sallah a ciki duk masallacin da aka fara ginawa a shi za a fara sallah ai an yi rigima wato masallatai guda biyu to wannan tsofo shi za a raya wannan a rusa shi haka ne akar makalla ko Allah sai ne non ko yau wato saboda haka in an gina masallaci tsohon shi ake gina alaikum bil atiki a haqqu an taquma fihi dan shi wannan masallaci akwai mutanen Allah a ciki fihi rijalun akwai mazaje a cikin sa yuhibbuna ay yatatahharu dalilin wannan wasu suna ganin wato ayar tana nuna mutanen Madina ne wasu kuma sun ce mutanen Quba duk da su ma haka ne rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son wato masu tsarkakuwa annabi sallallahu alaihi wasallama man'a min as-salati fi masjid al-munafiqin annabi ya hana sallah a masallacin munafukai fa harumati salatu fi masjidihim wa madaha masjid quba'in hadha almasjid alladhi ussisa ala taqwa masallacin quba shine masallacin da aka gina shi akan tsoron Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya fara gina shi eh akwai sahaba wato mutane sun tambayi wato yuhibbuna an yatatahharu sa'alahumur rasul sallallahu alaihi wasallama annabi ya tambayi mutanen kuba kad ahsana alaikumus sanaa Allah ya kyautata muku yabo fi tahur fi tuhuri a tsarki fama qissatukum menene labarin ku a cikin tsarki قالوا يا رسول الله ما نعلم شيئا مو بمسان كومي با إلا أنه كان لنا جيران منا دمقوتا من اليهود يهوداوا وكانوا يقسلون أدبارهم من الغائط سنا وينكي بايانسو إذن سكي باهايا وكان العرب يتطهرون بالحجارة سوكو لا رباوا سنا واتوس أركي ددوا سوني شيني أركين شافا فجمعنا بين الحجارة والماء sai muka hana tsakanin duwatsu da ruwa faƙalar rasulu sallallahu alaihi wasallam bidalika ai da wannan ne Allah ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin saboda haka mutum in zai samu dama ya katse bayan ya katse sai ya wanke da ruwa eh hum yattakhiduna alhijarata ala adatihim wa yutbi'unaha ma'an sai su biyo da su ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna amata azabil qabri yawan azaban kabari wato daga bawali ko annamimanci Allah ya kiyaye eh na'am
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم
na'am ubangiji tabaraka wa ta'ala yace afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah yace wan- shin wanda ya gina wato masallacin sa akan tsoron Allah da kuma fatar yardan Allah shine mafi alheri ko ko wanda ya gina wato masallacin sa akan gaban ramin wuta wato wato waɗanda suka gina wannan masallaci na dirar su ne suka gini a baki- ba- bakin ramin wuta fanhara bihi ya fada da su finari jahannam cikin wutan jahannama khairu tamthilin lil bina ala diddi taqwa bima yaulu ilaihi wato zai koma ga su wuta ne shi yasa Allah ya faɗi haka eh wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah baya shiryar da azzalimai Allah kiya la yazalu bunyanuhum alladhi banahu ginin da suka yi ba zai gushe ribatan shakku ne fi qulubihim azukatansu illa an tuqatta an tuqatta qulubuhum wato sai dai a yayyanke zukatansu akan haka wallahu alimun hakim Allah shine masani kuma gwani a cikin ayyukansa na'am
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا علي عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
na'am ubangiji tabaraka wa ta'ala yace waɗannan da suka je suka yi jihadi inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum Allah wato ya sayi wato rayuka da dukiyoyin musulmai bi ma'ana zai ba su aljanna da ayyukan da suka yi bi anna lahumul janna cewa suna da aljanna eh duk da ma wannan aya ta sauka akan bai'atu al-aqaba yuqatiluna fi sabilillah suna jihadi fayaqtuluna wato suna kisa ana shahadantar da su wa'dan alaihi alqawari ne ga Allah tabaaraka wa ta'ala haqqan wato tabbas tun a cikin at-taura da injila da alqur'ani wato wannan alqawari haka yake wa man awfa bi ahdi min Allah babu wanda ya fi cika alkawari wato sama da Allah saboda haka fastabshiru ku yi albishir da cinikayya da kuka yi tare da Allah tabaraka wa ta'ala wa zalika huwa alfawzul azim wannan shine wato rabauta mai girma su waye ne suka bada kawukansu ga Allah shine Allah ya ce attaibuna su ne masu tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala daga dukkan wani laifuka da suke aikatawa su wannan sun sai da kawukansu ga Allah al'abiduna masu bautan Allah masu kyautata bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala alhamidun masu godiya ga Allah a dukkan wani hali hakanan kuma masu azumi ga Allah tabaraka wa ta'ala arraki'una sajidun masu sallah ga ubangiji tabaraka wa ta'ala su ne waɗannan da Allah ya sayi rayukansu al'amiruna bil ma'rufi masu umarni da kyakkyawa wannahuna 'anil munkar wato masu hali ga barin mummuna wal hafizuna li hududillah masu kiyaye iyakokin Allah wa bashiril mu'minin wato kai albishir ga mu'minai na akwai nukta kana al'arabu ya ƙuluna inda al'adada yantahi inda sab'atin larabawa suna cewa wai kirge yana tikewa a bakwai ne akhirul a'dad fi babil ahadi sab'atun wato karshen adadi a babin ɗaiɗaiku shine bakwai in sun yi irge sun je bakwai sai dai su yi adafi wa akhirul a'dad fi babil asharati sab'un karshen irge wato a babin gomiya shine 70 falihada jaa alwawu wara sab'atin wato dan haka ne wawu samaniya tazo bayan wannan guda bakwai din wa minan nuhati man yaqulu wawu samaniyati ana kiranta wawu samaniya huwa alwawu alladhi yati ba'da sab'atin min al'adadi da yace at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna yajiduna al'amiruna bil ma'ruf sai ce wannahuna to wannan ita ana kiranta wawu samaniya ce eh a ina ga zamu tsaya anan saboda yanayin zafi duk da ma an ce a ƙara awa ɗaya to saboda addu'a da sauransu a kwata minti 30 addu'a da sauransu insha Allah zai cike mana sauran lokaci a yi mana uzuri saboda akwai zafi eh insha Allah tafsirin wannan shekara da muka yi za mu tsaya a nan insha Allah muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon yin wannan kuma muna godewa Allah da ya sa za mu yi tafsiri a ƙarƙashin Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Salih radiyallahu ta'ala wanda ba mu isa yin haka ba baiwansa ne ya ba mu haka saboda za ka samu mutum mai shekara tamanin ma ya kai ƙarshe amma bai taɓa ganin Sheikh Ibrahim Salih ba balle har ya zo ya zauna ya yi aiki aikinsa ta wannan ba ƙaramin niman Allah ba ne muna godewa Allah akan wannan Allah ya ƙara shehi lafiya Allah ya kiyaye sa Allah ya bashi tsawon kwana Allah ya tabbatar da muradinsa ga al'umman Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya faranta rayinsa a cikin al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya shiryar da al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya hada kan almajiransa Allah ya hada kan masoyansa Allah ya sa albarka a cikin su Allah ya bamu albarkar zama da shi mu amfanu da numfashinsa radiyallahu ta'ala anhu a na biyu kuma muna godiya ga wato jama'a masu halarta wannan guri ba mu isa a halarci tafsiri a wajenmu ba da a ciki akwai wanda ya zauna tare da shehu gibrima su shehu usman alfallati da sauran malamai manya-manya sun ji zantuka kala-kala irin su sha abdulrazak amma duk da haka suke ganin ya dace su zo su zauna tare da mu ba amfanuwa suke da mu ba sai dai ladan alkur'ani ne suke samu mun gode matuka limamin juma'a limamin wato idin sarki da kuma shatiman malamai na sarki muna zaune da ku tamkar muna zaune da mai martaba ne saboda ku wakilansa ne a harkan addini zawiyar maulana sheikh at-tayyib babanmu muna matukar godiya tunda muka fara tafsirin nan kullum suna tsaye akan mu ba don mun isa ba ko ba don za su karu da mu ba sai dai falalan alqur'ani da kuma amsa umarnin shi sheikh at-tayyib shi yake turo su alhamdulillah mun gode matuka muna godiya da kuma iyayenmu wanda kullum su ma muna tare da su a wannan guri muna godiya da makota wanda suka ba mu haɗin kai da taimako kala-kala wajen wato aiwatar da wannan zama wanda zama ne ba an shirya masa ba ƙwarya-ƙwarya ne ake amma da yake abun Allah ne sai ka ga yana zama kamar wato tafsiri ne mutakamil amma ba tafsiri ba ne mun gode matuƙa wato makota da suke ba mu wuta da suka ba mu tabarmi da suka ba mu alherai kala-kala Allah ya sa albarka a cikinsu Allah ya albarkace su waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kuma dukkan makotanmu Allah jikansu wanda ba su da lafiya irin su alaji kallamu duk Allah warkar da su Allah ya da su gida lafiya muna godiya mutanen gari dukkansu wanda ya zo da wanda bai zo ba duk muna godiya babu wanda za mu yi karatun alkur'ani bai farin ciki ba wato za mu tsaya a nan sai a cika mana da addu'a alhamdulillah rabbil alamin to bismillah bismillah masha Allah masha
Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala muna miƙa salati da taslimi ga manzonsa shugaban annabawa da manzanni annabinmu Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam yardar Allah ta tabbata ga alayensa da sahabensa da mutanen gidansa da dukkan masoyansa baki ɗaya. Alhamdulillah mun gode Allah da ya ba mu waɗannan manya-manyan alherai musamman Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu alqur'ani mai girma ya ba mu watan ramadan ya ba mu irin wannan karuwa da yake gudana musamman a cikin wannan gari namu yusufari to mun gode Allah a kayin haka domin Allah ta'ala yana cewa la in shakartum la azidannakum lalle wallahi idan kun gode to lalle zan kara muku inji Allah to Allah mun gode maka Allah ka tsare mana abin da ka bamu kuma Allah ka ƙara mana saboda ƙari ba shi da iyaka a wajen Allah kuma mun gode wannan babban haske da Allah ya kawo mana daga cikin haskakan Sheikhul Islam wa Sa'adatul Anami Al-Sharif Al-Sheikh Ibrahim Sadi Al-Husaini Allah ƙara masa yarda Allah kuma ya bamu albarkacinsa a dan uwanmu Sheikh Muhammad Bello Allah ya saka Allah ya ƙara nisan kwana mai albarka Allah ya ƙara kariya ya albarkanta zuriya duka ya albarkanta almajirai da masoya da sauran mutanen da suke halarta gaba ɗaya kowa Allah saka masa da alheri babanin namu mahaifiyar Sheikh Bello Allah ƙara mata lafiya Allah ta'ala ya warkar da ita akwai baffan mu Modibbo Muhammad shi shi ma Allah bashi lafiya da sauran dai marasa lafiya gaba ɗaya ko da ba mu kama sunan su ba Allah subhanahu wata'ala ya biya mana bukatunmu na alheri Allah kuma ya maimaita mana wannan lamari alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
alhamdulillah addu'a dai an yi an gama Allah ya saka wa jama'a wanda suka yi hidima a nan shi shugaba bello mustapha ya yi godiya sosai jama'atu nasirul islam su ma'ana musu godiya da makwabta da suka yi hidima ba iyaka ba za a ce wani ya yi kaza ba amma sun yi himma Allah ƙara himman su Allah ƙara musu wadata Allah taimake su Allah ya sa kafin baɗi a samu wanda zai gera wannan waje ya yi kyau sosai ya faɗaɗa wajen Allah ƙara arziki da masu angwanni da mutanen gari da mutanen ƙasa gaba ɗaya Allah ubangi ya ƙara mana himma don saboda musulunci yana son taimako ya taimaki juna don ka duba ka gani wannan waje inda muka zauna idan aka samu faɗaɗansa kaga kowa za a zauna ana kallon juna za a fi jin daɗi amma haka ma alhamdulillah Allah ƙara himma kamar sarkin gari muna masa godiya ya aiko mana da hadiya a cikin wannan zama ya ce a roƙa wa ƙasa zaman lafiya kuma da samun damana mai albarka to Allah ya saka masa da zuriyansa gaba ɗaya Allah sa ya samu masu gadonsa masu mutane na kirki Allah taimake mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya akwai jama'an mu da suke tafiya nema daga nesa na kusa kamar su libya ma masu tafiya da yawa akwai su yaran mu da suka tafi albarkashin haduwa mu a wannan waje albarkashin shaƙi Allah tabbatar da alayar ba mu lafiya da zaman lafiya fatiha ma salatul fatiha dukkan bukatu da wanda suke neman bukatan addu'a alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح muna sanar da jama'a inda ake tafsirin nan duka an she za a yi katma yau din insha Allah shagal aminu ya zo ya mun taba zama a wajen eh, gofar wakili to insha Allah yau da daddare za a garasa wannan addu'a shi ma Allah taimake mu Allah taimake mu Allah samu gama lafiya Allah saka jama'a Allah saka jama'a Allah kai mu bari masha Allah